وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا إلى الله هدي an ga wata? biyu ga wata? na'am biyu ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya a watan turawa muna ashirin da tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation don ci gaba da karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min al-takbiri ila taslimi ka annaka taraha rubutun marigayi babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah madaukakin sarki ya ji shi Allah ya masa rahama har yanzu muna karatu a cikin adiyatul istiftahi addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke buɗe sallah da su mun yi darasi na ɗaya na biyu yau za mu yi darasi na uku a cikin adiyatul istiftahi a cikin littafin kuma za mu tashi akan darasi na goma sha ɗaya lambar addu'a ta tara malam ya ce ga addu'a ta tara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke buɗe sallah da ita kamar haka Allahumma lakal hamd anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyumu samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير وأنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وأنا إذا الدعاء ترى وتترى da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke buɗe sallah da ita manzon Allah yana cewa Allahumma lakal hamdu Allah godiya ta tabbata a gare ka anta nuru samawati wal ard kai ne hasken sammai da kasai ma'ana kai ne ka haskaka sammai da kasai duk wani haske da buɗi da sarari da ake gani a cikin sama ko a cikin ƙasar da muke rayuwa da amincewar ubangiji ne muke ganin wannan hasken kuma Allah ne ya haskaka su wa man fihinna kuma Allah kai ne ka haskaka wanda suke cikin samai da cikin kasai din walakal hamdu godiya da ta tabbata a gare ka anta qayyumus samawati wal ard kai ne mai kula da samai da kasai duk faɗin sama da muke kallanta to wanda ke sa ido da kula a kanta Allah madaukakin sarki kamar yadda muke da ginunuwa za ga duk inda aka yi katon gini to ana ware mashi masu kula da shi wasu ɓangaren shara wasu kula da wutarsa wasu kula da ruwa wasu ɗauke yana wasu kula da kaza dole in babu wannan kulawar kwana kaɗan ne zuwa gurin ya lalace to shi wa yake wa wannan sammai irin wannan kulawar wa yake wa kasai irin wannan kulawar to kulawar ta inda ba za a samu abin da zai shigo ya lalata su ba a hannun Allah madaukakin sarki yake an takayyumu samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu godiya ta tabbata a gare ka anta malikus samawati wal ard kai ne mamallaki kuma mai mulkin samai da kasai wa man fihinna da abin da ke cikin su walakal hamdu godiya dai ta tabbata a gare ka antal haqqu kai ne tabbatacce kuma kai ne gaskiya komai bai da tabbas amma Allah kai tabbas ne tabbataccen sarki ne wa wa'aduka haqqun haka alƙawarin ka gaskiya ne duk abin da kace zai faru ko ka dauka ko zai yi ko kai alƙawarin yiwon shi wani abin gaskiya ne wa qauluka haqqun haka nan fadin ka gaskiya ne wa liqa'uka haqqun gamuwa da kai gaskiya ne wal jannatu haqqun haka aljanna gaskiya ce wannaru haqqun wuta ma gaskiya ce wasa'atu haqqun alqiyama gaskiya ce wannabiyuna haqqun annabawa da suka shuɗe dukkanin su gaskiya ne annabawa ne yan aike ne daga hunka wa muhammadun haqqun haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma annabi Muhammad a matsayin annabinka na Allah ni ma gaskiya ne tabbas kai ka turo ni ba ni na kirkira ba sakonka na zo da shi shi na zo isarwa ina sake tabbatarwa da annabci na gaskiya ne daga gunka wa muhammadun haqqun za ga waɗannan abubuwan kamar abubuwan gaibu ne manzon Allah ke jaddada imanin shi ga Allah da su ya masa tabbatar da cewa alkawari da Allah ya yi wanda zai zo ko a duniya ko a lahira dukkanin su gaskiya ne duk abin da ya furta cikin alkur'ani ko hadisai ingantattu na kudusi dukkanin su gaskiya ne haɗuwa da shi gaskiya ce wuta da aljanna tabbas gaskiya ne suna nan haka alkiyama gaskiya ne annabawa da suka zo kafin shi su ma zama labarin gaibo in ban da alkur'ani ya bamu labari to su ma gaskiya ne haka shi din da yake rayuwa a tsakanin arna suna karyatawa tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne kuma mun yarda annabi muhammad shine annabin karshe muna fata Allah ta shemu a karkashin tusa a ranar gobe alkiyama muna masu cikakken imani da shi sai ce laka aslamtu a gare ka na miƙa wuya wa alaika tawakkaltu dogaro na a gare ka yake wa bika amantu da kai nayi imani na miƙa wuya na dogara na zamanto mai cikakken imani da kai wa ilaika anabtu kuma gare ka nake komawa eh dukkanin abin da ya taso to mai da al'amura na gaba ɗaya zuwa gare ka nake wa bika khasamtu kuma da kai nake husuma ma'ana ni ba zan tsaya ba don kusuma a karan kaina ko kare kaina da kaina amma duk inda na tashi kare addini to da ƙarfinka nake kare addini kuma don kai nake kare addini wa bi da khasamtu da kai nake yin husuma abin da muka sani husuma irin ta bahaushe tsakanin wane da wane ko to manzon Allah baya irin wannan husuman dan ƙarfin da yake da akwai dan gadarar da yake da akwai sai dai yayi da isar Allah madaukakin sarki kuma dan ba da kariya ga addinin Allah madaukakin sarki wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu kuma a gare ka nake meka hukunci ba ni da hukunci sai abin da kai ka hukunta anta rabbuna kai ne ubangijinmu wa ilayka almasir makoma a gare ka take faghfir li ya Allah ka gafarta min ma qaddamtu wa ma akhartu abubuwan da na riga na gabatar da su wa ma akhartu da wanda anan gaba ma zan gabatar da su shi kuma Allah ya masa alƙawari da ya zafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allah ya mashi budi ina fataha na laka fathan mubina me yasa Allah ya mai wannan budin dan ya gafarta mai abin da yayi a baya da wanda zai a gaba amma kuma yana sake addu'a zuwa ga Allah faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu Allah abin da na gabatar ka gafarta shi wanda ma zan yi kuskuren aikatawa a nan gaba Allah ka gafarta mishi to kaga inda manzo Allah zai irin wannan addu'ar ya buɗe sallah mu ne mu babil aula mu buɗe sallolin mu da irin wannan addu'ar muna masu jaddada imani masu sabunta musuluncin mu masu bayanin tawakkalin mu ga Allah muna tabbatar da gaibin mu muna masu mai kirari muna kuma roƙo a ƙarshe ya gafarta zunuban mu mu ne ya dace da irin waɗannan addu'o'i din ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu Allah ka gafarta min abin da na ɓoye da yawan mu muna da kurakurai Allah kadai ya san wannan kurakuran a tsakanin mu da mu da shi to muna fata yadda Allah ya koyo su a duniya a lahira ma Allah koyo kada kowa ya san mu da shi wannan ne kuma a sarauta ba wanda nake ji a cikin mu bai da sirrin da yake da bukatar Allah ya bayyana shi kowa yana da wani sirri yana so a koye mai a duniya kuma Allah yana so a koye mai a lahira kuma da kai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari za a wa bawa hisabi Allah ya kira shi sai ka san wannan ka san wannan ka san wannan mutum zai dau karkarwa ya sare saboda yawan girman laifin da ya aikata ba a san da su ba lokacin da ka dau karkarwa ka razana sai Allah ya ce ni na san da su na suturta su a duniya yau ma a ranar gobe a kiyama ko a gabana na sake rufa ma asiri na rufa su ba wanda zai san da su ba fata irin waɗannan zunuban da muke da akwai da kurakure tsakaninmu da Allah maɗaukakin sarki muna fata Allah ya rufe su Allah ya kankare su Allah ya fi su wanda muke kuma muna roƙon ubangiji Allah ya ba mu ikon kun karfin zuciyarmu Allah ya samu daina su duk da siffa ce ta ɗan adam kuskure amma abin da ya dace lalle kar a same ka da laifi da kake aikatawa yasa mai akhdar yake cikin sharuɗan tuba Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi kada mutum ya samu wani zunubi kuma da zai komawa cikin abin da ya saura na rayuwar shi an hana ka shan giya ka ce to bara in koma ganye an hana ka ganye ka ce na tuba da shan ganye amma kana tunanin za ka koma kwaya to wannan tuban ba ta yi ba an hana ka zina da lalata 'ya'yan mutane ka ce to zan koma matan aure ai me aka yi kina kawai zunubin ne ya canza kala to ni wancan din da ka daina ba za a karba ba haka nan wannan da ka dawo shi ma ba za a yafe ba shi yasa ka'ida idan za ka yi tuba sai ka tattare zunubanka gaba ɗaya ka yi alkawarin ka bar su sannan tuba yake duk da cewa ta magana ta tsakanin malamai idan mutum na aikata zunubi goma sai nadama akan ɗaya ya yi alkawarin ya daina to wancan guntun taran da bai daina ba za su hana a karbi wannan a tabbatu la ta tajazza wasu kuma suka ce ta tajazza wanda kai nadama akan shi ka tuba Allah madaukakin sarki zai yafe shi amma kada ka zo tuba kuma ka ke ji a ranka akwai wani zunubi da za a aikata to wannan tuban ba za ta karɓa ba kamar wasa ne ai shi kuma Allah ya wuce a yi wasa da shi eh to Allah abinda aka muka aikata tsakaninmu da kai ne kadai ka sani manzo Allah yana roƙo Allah ya yafe wannan laifin wa ma asararta wa ma a'lantu haka nan abin da na fito da shi fili duniya ta sani to Allah ta yafe mu akwai wanda in ya aikata zunubi duk duniya za ta san ya aikata akwai wanda ba sa jin kunyar sabo su aikata shi tare da manzon Allah babu wani laifi ko da za ka daga a ce duniya ta san shi da ya aikata shi ko da aikata babu amma a cikin ɗaiɗai kuma akwai wanda kurar su ta yi kuka waɗansu an san barayi ne wasu su mu an san mazinata ne waɗansu an san ‘yan jamfara ne waɗansu an san masu ha'inci ne wasu makaryata ne wasu magulmata ne wasu ‘yan tsurku waɗansu ƙananan ɓarayi waɗansu manyan ɓarayi ko wasu duk an san su da wannan laifin wanda ya fito abin da ya zama to an fito da hikili to manzon Allah duk da babu irin wannan laifin ba ɗaya da zaka lissafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amana roƙon Allah a yafe wannan laifin to kai da kake da tabbacin kana da laifin akwai wanda a fili an san ka da shi kai dai a ji kunya a kyale akwai wanda Allah ne kaɗai san ka da shi to ya kamata mutum ya ke yawan wannan addu'ar Allah ko ya tausaya mashi ya kankare waɗannan zunubai din wa ma a'ala asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni da kuma abin da kai ne ka fi ni sani akan shi akwai laifin da dan adam yana aikata bai ma san laifi bane saboda me gajiyawa da Allah tura wa dan adam wani ya san idan ya aikata laifi ne zai nemi tuba amma wani shi sai ya shekara goma yana aikatawa bai san laifi ba ne sai can a ƙarshen rayuwa sai ce wani abin da kake fa kuskure ne bai dace ba amma lokacin da kake aikatawa Allah ya san laifin ne da haka kenan shi Allah ya san laifi ne kai ba ka san laifi ba ne ko da kai da ƴan uwanka da abokanka ba ku san laifi ba ne amma Allah ya san laifi ne to wani laifin da Allah ya fi ka sani a kan shi kana roƙon Allah shi ma Allah madaukakin sarki ya fi maka wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir Allah kai ne mai ciyar da mutum gaba ko Allah kai ne mai ɗaukaka mutum wa antal mu'akhir kuma Allah kai ne mai jawo da mutum baya ko kuma Allah kai ne mai jinkirta al'amura to babu abin da za mu iya ciyar da shi gaba ko mu dawo da shi baya ko mu yi gaba da shi ko mu yi baya da shi har sai da izinin ka ya Allah anta ilahi kai ne ubangiji na dukkanin bauta ta a gare ka take la ilaha illa anta ba wani abin bauta sai kai kaga wannan ma yana sake karbuta maka kalmar ikhlasi da kalmar tauhidi anta ilahi la ilaha illa anta kai ne abin bautata ba abin bauta sai kai daidai take da la ilaha illa Allah la ilaha illa anta tana daidai da la ilaha anta ilahi yana daidai da illa Allah kai ne abin bautata babu abin bauta sai kai wala haula babu tsimi wala quwwa babu ƙarfi ma'ana babu wayo babu wani ƙarfi da mutum zai iya amfanar da kanshi ko ya kawarwa kansa wata masifa ko wata dubara da zai guje wa azabar Allah ko kaddara ta Allah ko wani sako na Allah ko wata kaddara ta Allah ko hukuncin Allah illa bika face da dokuma da taimakon Allah madaukakin sarki to wannan ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na karanta waɗannan addu'o'in abu isallashi yarwa wadda muka yi a baya kenan ita ma tana da tsawo sosai ko Allah ya sa mu dace da haka ita sati mai zuwa za mu barta ga mata don haka masu kula da karatattuka sai su gyara wireless ko insha Allah sati mai zuwa su ma za mu ba wa mata guda uku dama su zo da haddata idan mata sun kasa to a cikin maza wata mu samu mutum ɗaya ko mutum biyu sai su karanta ta insha Allah da haka muna fata mata ba za su gaza ba eh insha Allah maza guda uku da suka daga hannunsu a tashin farko duka sun yi to don haka muna meka ta zuwa ga mata a karatun sati mai zuwa mata uku su masu haddace yara da manya uku da suka fara daga hannu su za su karanta insha Allah sai akai musu walet yadda haddar za ta zo ga nan kowa ya ji ta insha Allah ta'ala sai zaman to su ma sun samu albarkar zama din kuma an yi musharaka da su a cikin karatun ba ma fata su kasa insha Allah ta'ala kuma da aka yi kyauta ga maza insha Allah za a sake irin wannan kyautar ga mata ko daga guna ko daga majalisi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace ina ga ai bata da wahala kusan kalmomi ɗaya ne ake ta maimaita su ba za ta kai ta rana ce da aka yi haddata wahala ba tana da sauki sosai don haka mata tana da sauki kada kowace ta tsare eh kowace za ta iya insha Allah mu ta dala eh irin na daukan aiki ne a ce mata suna da wani advantage na musamman ko eh to a haddar ma suna da advantage na musamman ba ta da tarkakiya irin ta maza ko Allah ya sa su iya din wa kana yaqulu sallallahu alaihi wa sallama ko wa kana yaqulu sallallahu alaihi wa sallama fi salatil layli to ita wannan addu'a da muka faɗe ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karanta ta ne a cikin sallolin dare ko a tarawihi ko a tahajjudi to su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake buɗe wannan sallar da ita dan haka lokacin da ka farka a cikin dare sai kai sai ubangijinka ka tsarkake zuciyarka gari yayi shiru babu abin da yake zuwa maka banda bugun zuciyarka ka karanta wannan tsakaninka da ubangiji da cikakken ikhlasi insha Allah ana kyauta da zata wannan addu'ar Allah madaukakin sarki zai gafarta maka musamman wata gin lokacin da ka amsa lokacin da Allah ne yana shirela yana yi kuwa man yastaghfiru ni fa aghfiru la man yas'aluni fa u'tiya wa zai tambaye ni in bashi wa zai nemi gafara ta in gafarta mishi wa ne ni aljanna ta in bashi to Allah yana shelar waɗannan albarkar da wannan falalar kuma kana karanta wannan addu'a kuma ga cikin dare ne da shi Allah ya san cewa sai kai sai shi kuma guri ne da ake da karancin riya sallar nafila a masallaci riya za ta iya fadawa amma mutum ya tashi tsakar dare musamman ana wannan muku-mukun sanyin karfe na uku mutum ya yi alwala a cikin ɗakin shi ya zo ya tsaya a cikin ɗakin shi ya yi wannan sallar akwai kyakkyawan zaton cewa kusan saba'in cikin ɗari akwai ikhlasi saboda mutum sallar da ya a cikin masallaci lokacin ido na ganin ido Allah ya samu dace to ita wannan addu'ar manzon Allah na faɗa ta cikin sallar dare kamar yadda waɗannan addu'o'i da zamu karanta su ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na karanta su cikin sallar dare ita ce ta goma sai yake cewa Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahada أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إتما إذا الله تأتي اللهم رب جبريل يا الله أبنجج ملائكة جبريل وميكائيل أبنجج ميكائيل وإسرافيل أبنجج إسرافيل فاطر السماوات والأرض كيني مكاجن sammai da sassai ma'ana ka yi halicce su ka yi su ba tare akwai misali da aka gani a gurin wani ba haka kirkira ce ta Allah maɗaukakin sarki alima da gaibi wa shahada kai ne masanin abin da yake koyi wa shahada da wanda ake iya gani da kwayar idanu ma'ana abin da yake fili anta tahkumu baina ibadi Allah kai ne mai hukunci a tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yakhtalifuna cikin abun da suke saɓani a kan shi ihdini sai ce Allah ka shiryar da ni limaktulifa fihi ga abun da aka yi saɓani cikin shi min alhaqi wanda yake na gaskiya ma'ana Allah ka shiryar da ni da abun da yake na gaskiya wanda mutane suka yi saɓani cikin shi bi idnik wannan shiryar kamun ita ne da izininka innaka tahdi man tasha'u Allah kai ne kake shiryar da wanda ka so ila siratul mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici Allah ya dora muna ko dora mu akan wannan tafarki madaidaici Allah ya samu dace ta goma sha ɗaya ita ma tana da sauki kamar da muka karanta a wancan sati sai dai tana da yawa ko za a yi ta mamaki da yawa ko kana yukabbiru asharan yana kabbara sau goma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi kabbara sau goma wa yahmadu asharan kuma yana gode ma Allah sau goma bayan Allahu akbar sau goma sai zo ci alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ita ma sai manzon Allah ya sau goma an samu ashirin kenan ko wa yusabbihu asharan yayi tasbihi sau goma subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ita ma sai yayi sau goma wa yuhallilu asharan kuma ya tahalili sau goma ina la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ita ba sai manzon Allah ya sau goma mun samu 40 ko tabbara goma tahmidi goma tasbihi goma tahlili goma wa yastaghfiru asharan ya nemi kuma gafara Allah madaukakin sarki sau goma astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ita ma sai manzon Allah ya sau goma an samu nawa kenan hamsin wa yaqulu sannan ya ce wannan kaga kamar shimfiɗa ce fa duk wacce aka yi Allahu akbar alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah astaghfirullah sun baka hamsin sai kuma manzon Allah ce Allahumma ghafirli wahdini warzuqni wa'afini asharan manzon Allah zai faɗa sau goma Allahumma ghafirli Allah ka gafarta ni wahdini ka dora ni akan tafarki madaidaici warzuquni Allah ka azurta ni ina wato neman arziki wa dage da sallar dare ko ga inda manzo Allah ke neman arzikin duniya da na lahira ko warzuquni Allah madaukakin sarki ka azurta ni wa afini Allah ka min afuwa wannan a cikin jiki idan ina da wani ciwo ko wani rauni to Allah ka cire wannan abin daga jikina na daga cikin afuwa sannan idan na maka wani laifi ko na maka wani kuskure to Allah ka kankare wannan laifin kar a gani da shi ita ma tana daukan kalmar afuwa wa afili asharan ita ma na addu'a manzon Allah na faɗin ta sau goma Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa afini Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa afini manzon Allah zai ta maimaita ta zai ta maimaita ta har sai yayi sau goma bai kare ba fa wa yaqulu sannan yace Allahumma inni a'udhu bika min ad-dhiqi yawm al-hisab Allahumma inni a'udhu bika min ad-dhiqi yawm al-hisab Allahumma inni a'udhu bika min ad-dhiqi yawm al-hisab Allahumma inni a'udhu bika min ad-dhiqi yawm al-hisab Allah ina neman tsarinka min ad-dhiq daga kunci da takura yawm al-hisab a ranar da zaka yi hisabi a tsakanin bayinka asharar ita ma manzon Allah na faɗin ta sau goma kusan kaga lafuzan da za a maimaita sun kai kusan ɗari kabbara sau goma tahmidi sau goma tasbihi sau goma tahlili sau goma istighfari sau goma sannan ka sake da Allahumma ghfirli sau goma wahdini sau goma warzuqni sau goma wa'afini sau goma ka samu nawa kenan 90 ko sannan Allahumma inni a'udhu bika min ad-dhiqi yawm al-hisab an samu nawa kenan 100 kusan abin da za ka yi lafazi guda ɗari za ka buɗe sallah da shi kafin ka fara sallah a cikin dare da haka kenan kusan za ka ga yadda muke wa ibada ga Allah maɗaukakin sarki ba haka Allah ke son ta wani lokacin za ka ga kamar a tafiyar fijo ake eh da gudu tana tafiya a hudu gudu tana tafiya a sauka haka ake don zawa Allah maɗaukakin sarki ibada kintsawa ake a shirya lokacin da mutum ya tashi yana da yaƙini zai yi waɗannan abubuwan a natsi to za ka tada cewa natsuwarsa a rayuwa ba irin wanda muke ciki ba ce yadda muka firgita haka muke Allah ibada irin yadda muke ibada haka Allah ya firgita mu wallahi sallah yadda muke yin ta gagab gagab gagab haka Allah ya bar rayuwa ita ma haka gagab gagab gagab tana tafiya kamar tsohuwar mota tana atishawa haka rayuwa take tafiya eh wallahi da zaka natsu wajen bautar ubangiji to duk yadda aka kai tsuku to sai Allah ya sa ma natsuwa a cikin rayuwarka ala bi zikrillahi kuma innul qulub haka Allah ya ce dole ne da ambaton Allah maɗaukakin sarki zukata suke samun nutsuwa duk yadda ka kai da ka samu nutsuwa a duniya ba za ka taɓa samu ba shi yasa ka tambayi wanda suka biyo layin barna duk wanda yake barna yana yi ne don ya samu sanyi a ransa ya samu hutu ba zai taɓa samu ba in ka ga ɗan ganye yana shan ganye zai sama frustration ne yasa ya fara in ka ga ɗan kwaya zai gaya ma frustration ne in ka ga mai shan bakalin da maganin mura zai ga maka so yake yi bacci ya huta da yan gulma da yan tsurku duk tension ne ya kasa samun ina zai samu nutsuwa a cikin rayuwar shi to da zai ware lokacin da za su ke tattaunawa shi da ubangiji ya samu ya yi ta a cikin nutsuwa ya san me yake faɗa kuma zuciyar shi a wanke take wallahi wannan firgicin da razani sai Allah madaukakin sarki ya cire shi a cikin rayuwar shi aƙalla kada ka ɗauka da yawa idan ka tashi ka yi alwala ka yi sallah ka maimaita waɗannan azkar ɗin guda ɗari da muka ambata ka yi kabbara ka yi tahmidi ka yi tasbihi ka yi tahlili ka yi istighfari Allahumma ghafir li wahdini warzuqni wa'atini Allahumma inni a'udhu bika min ad-dhiqi yawm al-hisab kowanne ka maimaita sau goma wallahi wata in zaka ji in dai zuciyarka tana halarto ma abin da kake fara Allahu akbar ka yadda Allah shine mafi girma alhamdulillah diyabo ba wanda ya cancanta sai Allah saboda ya ma ni'imomin da baka isa ka kirga su ba daga lokacin rayuwarka ran da aka haife ka kai kuka gidanku aka dau murna zuwa yau idan aka ce ka kirga ni'imomin da Allah madaukakin sarki ma ba za ka iya ba kuma lokacin da ba za ka iya amfana kanka komai ba lokacin da aka haife ka kana zanan goyo idan baba ka da ta yi sakaci ta dauki zanan ta saka shikenan fa da duk an gama lissafin wannan amma wadda ta dauke ka ta ji ta zame za ka faɗi gara ita ta faɗi ta yanke goshin ta kai ka aje ka lafiya kalau wannan ya isa ka gane ni'ima ce ta ubangiji ya sa mata wannan kwaɗayin da san ta baka kare amma ba haka bai za a yi inda Allah ya yi mutane kamar kuraye ko karnuka idan ta aihu ta ji ciwo ta juya ta zaɓa ta cinye ta kama baka da ta sha wahalar naƙuda a ce Allah ɗora ɗan adam haka ya juyo ta ɗan share ta share ta kururi kurus kurus kurus shi da an gama faɗin zafin wannan amma sai Allah ya sa mata wata ko mutuwa za ta yi ta fi yadda a yi mata tiyata a zaro ta a ajiye ka dare ita ta bar duniya ta yadda da wannan uwaye da yawa sun yarda su mutu inda za su haifa ɗansu lafiya kalau ba ta san wasu irin rayuwa za ta yi to amma me yasa ta zaɓi wannan ni'ima ce ta ubangiji saboda kai din ana so ka fito ka sha numfashin duniya ka ga ni'imar Allah madaukakin sarki to da aka baka wannan kariya aka baka waɗannan tsaro din in za ka kirga irin waɗannan ni'imomin sau kaza ba za ka iya ba yadda da muke tattauna da wani aboki na ce an haifa masa yaro ce shi ma irin wannan ɗaukan ya zame kansa ya tsage ba a sani ba watansu tara suna zuwa asibiti kullum ana cewa ku dawo ku dawo ku dawo su likitoci suna tsammanin a lissafin su duk suna sa masa bil ɗinsa da komai amma an ki gaya mashi so ake sai wata tara ya cika a gani irin ciwon da ya je yana iya haɗewa da kanshi idan bai haɗu da kwakwalwa ba in haɗu da kwakwalwa sai an yi aiki wata tara bai cikin natsuwa sai da yaron ya suka wata tara suka auna suka goma suka ce to tsagewar ba za ta haɗe ba saboda abin ya taɓa kwakwalwar shi za a mai operation amma sai an biya dubu ɗari da sittin haka yake da likitan ya zo na masa bayani yake cewa yanzu bara ha gane shi akan harshen shi akwai da shi duk abin da yake sha tun daga ran da ya faɗi har bai san ba ɗanɗanan shi bai san daɗin nono bai kuma yace wallahi dattin da aka fidda mai ya fi cikin kwalbar man shafawa a harshen ɗan ƙaramin yaro aka ba shi magani aka mai allurori suka ce mashi nan da kwana goma sha kaza ko nan da wata biyu kan ku dawo yaron zai fara rarrafe zai fara yin magana tun da aka haife shi ba rarrafe ba magana yau din yake ban labari yace wallahi malam kan sati shidan wannan tattake yace duk abin da yaron ya dafa zai miki kuma ko ina ana rarrafe yace ina shigowa gida zai ambaci abada wata tara a kwance ki to wannan kaga kai da Allah ya kaddara baka keto irin wannan ba ko kuma cikin ayan da ake baka ba a baka mai irin waɗannan din ba wannan ni'ima ce da ya kamata ka gode wa Allah madaukakin sarki to lokacin da kake wa Allah godiya kana tuni wasu ni'ima da baiwa da wasu abubuwa da ya kare maka shine ma'anar ba godiyar da kake ga Allah madaukakin sarki in kana godiya ka tuno wata ni'ima ko ka tuno wani sharri da aka kare maka kana faɗa zaka ji wallahi kana jin nutsuwa a ranka kana gane alfarmar da Allah madaukakin sarki ya maka kana mai tasbihi duk wata baraka duk wani muni da duk wata gajiya da ka gani Allah bai cancanta da ita ba kowane sarki da ka sani kowane mai iko yana da gajiyawa shi amma Allah ne kadai sarkin da bai da gajiyawa shugaban da bai da gajiyawa kowai wani lokaci in gwamnati yana da bukatar protocol yana da buƙatar iyalai da ƴaƴa yana da buƙatar ma'aikata da za su tashi aiki da wanda za su gyara fayil da komai su zo su masa bayani kaza da kaza da kaza ya bada approval ko kada ya bada amma duka Allah bai buƙatar wannan tun kan ahalita ya tsara ga abin da zai faru kuma abin da ya langwashi to wannan duk barakar da kake gani a jikin masu mulki wannan ba isa ba masu mulki nawa ne suna kan gadon mulki aka yi musu juyin mulki wasu aka sa musu guba wasu aka kashe su wasu aka kama su a yaƙi waɗansu yau yana sarki gobe yana bawa nawa ne nawa ne sarakuna gwamnoni da 'yan siyasa suke wuce-wuce da su wannan duk rauni ne to amma lokacin da kake tasbihi ga Allah irin wannan raunin babu shi a cikin mulkin Allah madaukakin sarki saboda rahim ba raunin wannan shi yasa yace lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba kuma babu yadda za a yi su raba masarautarsa shi da wani law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata inda za a samu wani sarkin banda Allah madaukakin sarki a sai na mulkin sama ko mulkin kasa sai sama ta lalace kuma sai kasa ta lalace da haka shi kaɗai ne zai iya riƙewa to lokacin da kake tasbihi kake kallon na ƙasar masu mulki Allah bai da wannan na ƙasar shine ma'anar tasbihin da zaka wa Allah madaukakin sarki lokacin da kake istighfari ka tuno cewa kai mai kurakure ne mai laifi ne kuma tabban mu duk wanda yau da rakan shi baya kuskure baya laifi wallahi alama ce ta munafiki haka nake faɗa duk mutumin da bai da laifi a ɓoye bai da laifi a fili bai da laifin da yake da buƙatar Allah ya rufa mai asiri alama ce ta munafurci babu shi tunda manzon Allah ce kullu bani adama khaffa wa khairul khaffa'in at-tawwabun ba a isa a samu dan adam da baya kuskure ba kuma shi yasa yake shi yake cewa in ka ga dan uwanka da laifi to kar ka tusa shi gaba kana so sai ka kankaro wannan laifin ka tallata shi manzon Allah ce duk wanda ya sa dan uwan shi yana so ya kankaro laifin sa ya tallata shi yace sai Allah ya sa shi gaba yace kuma na rantse da Allah duk wanda Allah ya sa shi gaba har a cikin gidansa sai Allah ya kunyata shi to kenan idan za a kunyata mutum a cikin gidan shi akwai barakar da Allah kadai ya san da ita rufa ma asira kai yasa ake kallon ka da daraja inda Allah bai rufa ma asiri bai ga cewa kaskantattun makaskanta a garin ku sai ga ya fi mu daraja ko ya fi ka daraja kenan mutum ya yadda yana da baraka yana da kuskure yana da gabiya ne mu gafara ubangiji Allah ya gafarta mashi in yayi din Allah ya fi ya barki cikin sirrar da yake da akwai sannan ka sake faɗin Allahumma ghafirli Allahumma hadini Allah ka ɗora ni akan tafarki madaidaici har kullun rayuwar nan akwai kalubale a cikin ta akwai kalubale da yawa a cikin ta in ba a zame ba anan a zame anan in ba a zame ba ana sakarkata a zame ana manyanci in ba a dace ba a zame ba ana manyanci a iya zamewa ana tsofanci to ka roƙi ubangiji ka yi rayuwa lafiya ka gama ya ɗora ka akan tafarki kar ka zame wani addu'a ce da ya kamata kar mu barta kuma shi yasa Allah sharanta ta sai an yi ta sau goma sha bakwai akalla a rana ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim akallan ta ka roƙi Allah sau goma sha bakwai a cikin kowace sallah wani a ce fa baka nafila kowace iri sai ka faɗa ihdina siratal mustaqim sau goma sha bakwai ko kuma sai liman ya faɗa ka ce mashi amin kaga kenan ba karamin al'amari bane amma da najin duniya ta rude shi ana zance da shi shi yanzu wallahi ya wuce ya roki Allah shiryar da shi ya gane shiriya akan wallahi yace na gane shiriya akan daidai yake yace ba na bukatar na roki Allah shiryar da ni kaga wannan jahilciwa ne ne ubangiji wannan baya bukatar ku tattauna kowace irin matsala da shi da hidima ku ci duk in dai manzon Allah zai faɗa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik kai ka ce ka gane ba ka bukata ai karshen mahaukaci malalaci ke da haka wanda ya yarda cewa fala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasirun lalle shi yake da bukata da rika fadin Allah madaukakin sarki shi yadda ni wahdini wahdini wahdini sai ka fada wa Allah madaukakin sarki sau goma warzuquni kuma Allah ka azurta ni arziki a wajen ubangiji ko a wajen kalmar laraba yana nufin abinci shine babban arziki duk wanda Allah ya bashi abinci Allah ya bashi arziki da haka da mun ci arziki a gurin bahaushe naira a ajihu ko eh shi ko abin da balarabe ke nufi da arziki shine kayan abinci yasa Allah da yazo can yake cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun bana buƙatar arziki a gurin su shine sa kawo mun kayan abinci danyi wanda idan kafeta ta yi kafeta a zo a kawo masa a kori kura ko 'yar kurkura a ajiye kofar gidan shi a rika higa da bakunan shinkafa da spaghetti da taliya da makaroni da wane ne sai ga fito kofar gida ajiye kujerar sai na dan karka da kafa lafiya kalau ba matsala shi ne arziki wannan ibam shine kuma a sarrafa abincin an dafa a kawo to haka wani zaka in aka yi abincin shi ya kai matsayin da ya kai girma da waye ya kai lokacin da zai huta sai dai ayan su dafa su kai mai a dafe wannan shine ibam a kawo abincin danye a sarrafa wannan shine arziki to warzuku ni Allah ka bani arziki yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa mata kashe yake cewa kar ku lalata arzikin da yake gidan mazajen ku ko kacce yi su amfani da kayan da yake gidan mazajen su a yi kyauta ko a salwantar ko a bada sai da izinin mazajen sai wata mata ta ce manzon Allah har abinci ma yace muna da wani arziki da yafi abinci babu arzikin da yafi abinci yau duk inda ƙaryar ma'aikaci take in ya tashi da safe ya miƙe da kan gare kan ya miƙe aka ce babu abin da za a yi dumame aka ji farat baccin ya kari in ya shigo gida da daddare da dai zai yi bacci zai yi aiki da an ce masa babu abin da za a binci gobe ga kwana zai yana tunani wata ina zai fara tukuna daga sallah asuba ina zai yi da haka kenan kaga mutum yana da nutsuwa a cikin rayuwar shi Allah ya hore mashi arziki arzikin abinci ne babban arziki ke yasa magabatan mu da suka wuce arzikin abinci da wadatar zuci Allah bi mu ya ba su su suke da kwanciyar hankali mu arzikin naira Allah ya ba mu yasa muke da tashin hankali kuma kullum muna haram haram su da idan damuna ta yi suka je suka yi noma suka kawo rumbu a bayan gari aka zuba aka ɗinke an gama ka abin da yake da bukata tsamiya da kukar kaɗi da waye in an yi abinci da daddare da kukar kaɗi da safe a yi tsamiya ya sha ya kwanta a ɗakin sa ko a tsoron kafa ya ɗora kafa sama yana karkaɗa ta lafiya kalausi yake daidai yake da baban kowa amma mu matsalar zama arzikin na kuɗi ne saboda ga kullum fafutuka ake ba yadda za a yi kuma babu abin da zaka tara ka ji kago shi to arzikin Allah ya baka arzikin abin da zai baka nutsuwa a zuciya ya baka arzikin abin da zai rufa ma asiri ya kamata mu roƙon Allah fafutukar mun yi karatu muna da wani zai iya sama muna aiki wala ba zai ba mu nutsuwa amma ka roki Allah ya azurta ka in Allah ya azurta ka din shikenan ka gama wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in kana wannan addu'ar to ta inda baka tsammata ba ta nan Allah madaukakin sarki zai kama ka wani arziki din to yana da kyau akalla ko raka'a biyu ce muke daurewa muna yi muna wani addu'o'i a ciki ko a cikin shafa'i da wuturi ne ka daure wata rana in zaka yi shafa'in kai wannan addu'a Allahu akbar alhamdulillah sau goma Allah subhanallahi sau goma la ilaha illallah sau goma Allahumma ghfirli sau goma wa hadini sau goma warzuqni sau goma ko wa afini sau goma Allahumma inni a'udhu bika min ad-dhiqi yawm al-hisab Allah ina neman tsarin ka daga kuncin ranar sakamako wancan na san mutane ko daga idan ana karanta littattafan da suke magana akan arraqaid zaka ji zuciyar sahabbai karaya take yasa malamai zaka san da wasu idan suka yi littafin su suka kare karshe zaka ji sun ce maka kitabur raqaid kitabur raqaid ana kawo hadisai ne da suke sanyaya zuciyar mutum duk taurin kan mutum idan ana karanta zuciyar ana karanta zaka ji zuciyar mutum ta yi sanyi yana daga cikin littattafan da zama ba karanta a cikin majalis din sai dai ka dan ce maka ahkam ko kuma dai irin su kaza irin su kaza irin su kaza amma littattafan da suke na raqa'iq ba a karantawa su sahabbai da magabata idan suka ga an kwana biyu zuciyarsu tana alama za ta bushe da irin wannan hadisan suke zuwa su karanta wa junansu su wa junansu bitar waɗannan hadisan to zaka ji kamar ana sake sabanta imani ne a gurin su irin hadisan da manzon Allah ke bayani akan irin su baya'i na dujal irin su kuncin ranar alkiyama irin abin da ake gani akan kabari irin tafiya akan sarafi irin azabar da take cikin wuta irin yadda za a sassauto da rana a filin alkiyama waɗanda za ga duk tashin hankali ne duniya za ta ƙi ta rushe saboda kuncin da ake ciki za a ce kai aje a tambayo annabawa su zo su roƙa mana ceto a wajen ubangiji a hisabi mutane gani suke a yi hisabin ma a tafi ya fi sauki ba a san ba kuma abin da za a tada ashe gaba ƙarin bala'i ne da haka duk wanda ya kuskure ya je kabari ba a sa'a ba to duk abin da yake gaban kabari bala'i amma lokacin da za a sa mutum a kabari wallahi ana miƙa shi ana miƙa shi cikin bala'i amma idan aka tashi alkiyama ana busa kaho da ya fito da ya hangi bala'in da yake filin alkiyama kan ya karasa zai ce man ba asana min marfadina wa ya tashe mu daga baccin mu saboda duk abin da aka yi a kabari yanzu sunansa bacci wasa ne abin da za a fara shi ne girki haka zai ce man ba aka nanin marƙari na sai a ce haza ma wa adar rahman wa sadaqal mursal wannan shine abin da Allah ya yi alƙawari kuma annabawan Allah sun yi gaskiya to wannan kuncin da za a fuskanta wallahi akwai shi mutum yake roƙon ubangiji Allah ta sauka mashi in Allah ta sauka masa wani ba zai san an yi ba in ma an yi Allah zai kashi da sauki yau fa ko sayin fom kuka je da interview a filin rana a yi nan a yi nan a yi nan in aka wuni ana yawan zirga zirgar wani yazo zaka ji har sai rana ta kama shi wani sai yayi tsakiya wani ma rasa ta daure wani ya kwana uku yana zazzabi wani kaga yana amai da gudawa wani ulsa ta tashi wannan bai ne ta to ina wani alkiyama da ba mamaki sai an yi wajen shekara 100 ko shekara 50 ko 10 ko kwana 10 a lissafi na duniya Allah kadai san tsawon yini to ina za a ce kai hijar a tsaye kuma wannan rana ga ta nan dab da kwakwalwar mu aka za a kawo ta an ce ba tafi mil ɗaya ba mil na sa kwalli a ido ko mil na tafiya idan ma a ce mil na tafiya ne aka kawo rana dab da kwakwalwarka gab da kanka wallahi bala'in ya ɓaci a yanzu ka duba ka gani rana fa bakin digirin ta arba'in da hudu ba na ji ta taɓa zuwa arba'in da biyar a nan in ma ta je arba'in da biyar bai kusa kirga ba amma ka dube da mutane suke fita daga hayyacinsu suna galabaita in ka ga dab da kwakwalwarka ta fi digiri dubu eh nisan za ka tafi ya fi kimiliya wajen kilomil wajen ɗari biyar ko 93 miliyan 93 amma ka dube da muke jin bala'in tsananinta da galabaita kuma za a kata dab da mil ɗaya tsakaninka da kai da ita kai ka san akwai kunci akwai takura manzo Allah ya ce a lokacin ne mutane za ka tadda gumi da yake farko musu za su musu daidai tsananinka daidai matsalarka daidai gominka wani zai kama idan sawun shi wani ya kama gwiwar shi wani ya kama tsantsar shi haka manzon Allah ya bada labari wani ya kama wuyarsa wani kuma yace fayul jimuhu iljaman wani gumin da yake sartowa daga cikin sa har sai ya masa linzami yadda ka san kana sawa doki linzami kana ja yana daga kan wannan to haka za ka ga gumi yana kokarin shiga bakin mutum yana kokarin dagawa a cikin wannan bala'i yau zubar da muke fa kana sa hankici kana gogiya fita kake daga haitinka ita wannan zuba za ta riƙa yi har sai ta shanye ka tana daidai kamar za ta malin zani akwai kunci akwai tsanani to manzon Allah sai ya faɗa sau goma Allahumma inni a'udhu bika min adh-dhiqi yawm al-hisab Allahumma inni a'udhu bika min adh-dhiqi yawm al-hisab ita ma sai manzon Allah ya faɗa sau goma manzon Allah yana kallowa abinda ba ma kallowa yana hararowa abinda ba ma hararowa to in ya hararo ya nemi tsarin ubangiji in ka sani ka bi koyi da manzon Allah a cikin wannan addu'ar akwai sassauci akalla ya rika yi a cikin shafa'i da wuturi ko idan Allah kore ma ka tashi cikin dare Allahumma inni a'udhu bika min adh-dhiqi yawm al-hisab ita ma ana faɗa sau goma ta goma sha biyu wata ita ce kusan ta ƙarshe shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahu akbar sau uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ce zul malakuti ma'abucin malakuti shine duk wani mulki da gurin da ake mulka to na Allah madaukakin sarki ne wal jabarut wal kibriya wal azama da jabarut da kibriya da azama duk bayanin girma ne da isa da kasaita laraba suke itantance su mu dai da ayi kwatanci eh amma dai al jabarut shine girma da yake nuna isa a ciki kuma isar da ba a isa a karya ta bonan ta Allah ce kibriya shine kana da girman an san kana da girman kai ka san kana da girman kuma kana kafafa da girman kuma baka yi daure ta kusa da girman naka ba alkibriya uba mai wannan sifar sai Allah madaukakin sarki shi yasa yake cewa alkibriya wal azamatu ridai haka Allah ya waka kansa hukunci yace da girman kai da jijji da kai da isa yace wannan na mai da su kamar mayafi na ne man naza'ani fihi ma qasamtuhu wala ubali au kama kala sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace zai yi jayayya da ni a cikin su yace zan hallaka shi ban damu ba da haka duk wanda ya ari siffa ta girman kai yace zai yi girman kai tun a duniya Allah ke muna masa bai isa ba to da haka zaka ga Allah waɗannan sa uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dhul malakuti wal jabaruti wal kibriya'u wal azamatu wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma na fara a cikin sallar dare a wannan ina gani kamar su ne karshen addu'o'in istiftahi a littafin da yake gabana wata kila wannan nake amfani da shi a kwamfuta sai naga kamar da kari wallahu ta'ala a'lam amma dai ma iyaka na nayi salati na Allah da yasa suka lalace a nan na ga kai gaba abin da za a tashi alkira a karatu na cikin sallah ban san ba ko duk na kuma tun haka yake alkira a ce ko haka da wannan mun kare addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bude sallah da su kusan guda goma sha biyu akalla ka duba wasu daga cikin haddace ko dukan su ka haddace yau in kayi wannan gobe ka yi wannan ka duba wanda ma'anar su ta kwanta ma ka ji daɗi da su ka kewa Allah bauta da su ko a cikin dare ko a cikin yini ko a cikin sallolin na filfili abinda muka faɗa zama to daidai Allah amfani mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara ne ake da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك na to malami mai ke ce mun mata ba su ji addu'a da aka ce ba to haka ne mai matsalar jin na rika cewa rika bude wundina ta yadda karatun zai rika fita zuwa gare su eh dan haka to abinda ne muka ce akwai addu'a ta farko da muka karanta a karatun yau ita ce ta lamba tara اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن har zuwa inda take cewa wala haula wala quwwata illa bika kusan layi takwas ce ko tara ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara to satin da ya wuce mun karanta doguwa guda ɗaya muka ba wa maza guda uku cewa duk wanda ya haddace yana da kyauta mutum uku da suka ɗaga hannu na farko duka sun kawo ta kuma sun haddace sun karɓi kyaututtukan su da wannan satin muka ce ta mata ce don haka mata su haddace kafin rana ya ce su ne aka ba wa wannan dama ɗin kuma za mu meka wannan abin magana gurinsu su karanto daga ɓangarensu su ma mata uku da suka fara ɗaga hannu suka karanta in sun karanta daidai insha Allah suna daga kyauta daga guna ko daga majalisi gwargwadon abin da muka tattauna da 'yan uwan insha Allah ta'ala don haka mata su ma su dage kar a bar su a baya sati mai zuwa su haddace da kyau in sun kasa za mu zaɓi ƙananan yara su karanta in ya so kuma ya za a yi eh ya su iyaye mata ba sa dagiya kenan ko ya za a yi iyaye dai mata da yan mata da suke zuwa su dage su yi kokari su ma su haddace wannan addu'a da Allah ba da ikon haddace wannan akwai tambayoyi da aka rubuto kamar haka wanda yake cewa dan Allah malam ina da tambaya game da hukuncin hoto a daki shin matsayin sallar mutum in sallar mutum ya take kenan idan yayi sallah a daki mai hoto ingantaccen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah inna al mala'ikata la tadkhulu baytan fihi suratun aw kalb mala'iku ba sa shiga gidan da yake akwai hoto ko kare a ciki to mala'iku rahama ba sa shiga wannan gidan da haka lokacin da ka kawo manya-manyan hotuna na gwamnoni da shugaban kasa da sarakuna da babanka da kakanka da matarka da wai kasa a falo to mala'ikun rahama ba sa shiga wannan daki da haka in za a yi sallah a wannan ɗakin aƙallan shi ne a juya waɗannan hotuna ko ya manyan ofisoshi da ake sa hoton shugabannin ƙasa da gwamnoni to sallah a wannan ɗakin akwai barazanar ba za a karɓe ta ba da haka in mutum yana so sallarsa ta karɓi to ya kuce daga wannan ɗakin sai ya je inda babu sai ya yi wannan sallah din wani lokaci aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi kwana biyu ya ga mala'ika jibril da shigo gidan da yake cewa anya fa ba matsalar da ta faru sai ke tambayar mala'ika jibril wani zuwa da yi ko bayan ya fita da gidan ne ke tambayar mala'ika jibril ya aka yi kwana biyu ba sa zuwa mana sai ke ta ai mu mala'iku ba ma zuwa inda hoto yake ba ma zuwa inda karnuka suke aka bincike gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu dan karamin kwikwiyo ne ya zo ya shige daki ba a san da shi ba wannan yasa mala'ikan rahama ba za su shiga cikin wannan gidajen ba da haka kenan duk wanda yake da hoto komin dangantaka ka da mutum komai darajar ka karka je kashi a gidanka yana shiga shamaki ne tsakaninka da kai da mala'ikun rahama ko mutum ko mutuwa yafi mala'ikun rahama ba za su zo ba sai dai a bani da mala'ikun azaba su kwace ransa su fudda sai dai wata bayan sun fudda idan an bar inda hoton yake in ya so mala'ikun rahama sa karba a hannunsu shi yasa na eh an sha wahala kwarai da gaske shi mala'ikan rahama zai lallaba ka ne ya cire shi kamar mutum da idan ya tashi zai yi sabis da garan ba ba ga yana bin notoci a hankali a hankali a hankali yana kunce haka zai kuma ana lallaba ka ana shafawa haka ake yi haka mala'ikan rahama suke fuddare a jikin mutum shi ko na idan yanzu kawai tattara zai ya haɗe hi ya haɗe kawai bincika haka gaba ɗaya haka zai zaro yi da notocin wasu su kare wani su tsinke haka za a ciro shi fitik a tafi da shi ko ana fito haka za a wuce da shi haka yana ɗoyi yana tsami shi ko haka zai lallabo a silalo kamar ruwa haka za a tafi da ran mutum yana fitowa za a tara a cikin wani kyalle a cikin hankici mai kanshi a tafi da shi sama ana tafiya ana mai kirari wannan wace rai ce aka ɗauko mai ƙarfi mai daɗi mala'iku suna cewa marhaban da ita wannan kuma yana ɗoyi ana cewa ba a maraba da ita don haka dai abin da ya fi dacewa duk wanda yake da hoto yake so yi tarihi da shi ya zamanto ƙananan hotuna ne a cikin album a ɓoye wannan shine abin da ya dace tangama tangaman hoto a cikin frame a liƙa a ɗaki wannan bai dace ba da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum Allah taimaki malam malam tambaya ta ita ce idan mace da je aikin hajji sai jini ya zo mata ya matsayin aikin ta yake shine za ta yi kokari idan jinin ya dauke sai ta rama abubuwan da ake ramawa abinda ba a yi a aikin hajji ina ji ba a tawaful ifada ne da sa'ayi na komowa na sa'ayi na bayan aikin hajji tawaful ifada shine wanda yake rukuni na aikin hajji to ba a yin sa a lokacin da mace take jini haka idan jini ya mata a wannan lokacin za ta jinkirta da har sai jinin ta dauke mata sai ta koma ta yi wani tsawafin ifada ɗin ta yi sa'ayi tsakanin safa da marwa shi kenan aikin hajjin ta cika amma sauran ayyuka dukkanin sa tana yi wannan ne dai ba za ta yi ba kuma shi ne zai hana aikin hajjin ta ta yi in ta dawo gida ba ta yi wannan tsawafin ba ko ta yi lokacin da take jinin haila to aikin hajjin ta bai yi ba wannan yasa wasu malaman suka ba da fatawa ya inganta mace in ta harari jinin haila ta zai taho daidai ranar da za ta yi wannan babu laifi ta sha maganin da zai jinkirta shi kwana biyu ko kuma maganin da zai gaggauto da shi ta yi ta kare kafin a shiga watannin aikin hajji wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace assalamu alaikum dan Allah mata ba ma ji a fito a kunna mana sifika ta mutu har an mutu gurin insha Allah idan haka masu kula da karatu da Allah suke daurewa dai suna kunna sifika ta yadda dai sautin zai ke zuwa musu amfanin zuwa nasu shine su san me ake tattaunawa cikin masallaci din insha Allah za a kiyaye nan gaba assalamu alaikum Allah kara wa malam imani amin Allah kara mana baki daya dan Allah malam ka faɗa mana na'am dan Allah malam ka faɗa mana malamanka da kai karatu a wurin su domin muna domin muna musu addu'a to suna da yawa gaskiya malaman da nayi karatu a gurin su ni ban taɓa ma daina malamin da ya sa karatu a inda nake ba duk wani malami da ya sa littafi a masallacin kofar arewa na yi karatu a hannun shi ba wanda ya sa karatu a masallacin kofa arewa yin karatu a hannun shi ba kama tun daga su malam abdullahi dan bari Allah ya ji kanshi ya gafarta mashi mai karatun halari da shi malam jiniya malam muhammadu jiniya na garka kenan ko mun yi karatu a gurin shi cikin masallaci an sa masa littafi cikin masallaci su malam na'ibi su liman masallacin na yanzu su malam usman na gaba ya sa sifatu sala a cikin masallaci na bi shi har karshe karatun qur'ani su malam su aliyu su malam nasiru zargina banda wanda aka bi su gida daban-daban ta an yi karatu a gurin su da yawa insha Allah Allah ya samu dace na'am na'am insha Allah to wannan yana bada shawara yana bada shawara cewa ƴan uwa su nemi karatun littafin akhdari da aka karantar a masallacin kofar arewa yawancin tambayoyin da ake duk an tattauna su cikin akhdari kuma ana dawo da su kusan duka sassukan ko kuma karatuttukan da aka yi suna nan sanada a wajen uwa ko wajen shi malam abdurrashid ko wajen malam kabiru duk za a same su ina za a samu karatuttukan azizu insha Allah zai taimaka ko mata da muke karatun akhdari da su a cikin masallaci duk an yi bayani insha Allah sai nemi karatu tukan duk za a same su insha Allah ta'ala like da malamai da nayi karatu a hannun su shine kamar yadda na faɗa gaskiya ni bana raina duk wanda yazo karatu asalin karatu na na larabci a wani kwafa da yazo service college of education ya bude karatun larabci a masallacin ko a makarantar malam baban kambari kwarai ka kamar ni kamar su malam abbas na atc irin su mustaza ko zak na physics department da mun haɗa an buɗe ajujuwa guda biyu da na beginners da na yan buɗe to a hannunsa dai gaskiya na fara sanin ina larabci ya sa gaba kuma na fa'idanci da shi sosai da sosai a karatun larabci eh su malam shehu Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mashi ba dan yaro su ba karatun alqur'ani ka so mai tsoka gaskiya a hannunsa nayi ba mun yi karatun suratul baqara da malam sunusa aliyu karatun nan da yawa na ta musabaka da shi da malam nasiru zargina muka yi su a cikin garin nan abokan karatu na da yawa mun yi ta sufa da su su malam ahmad barusta su malam abba dan gidan alhaji habucari su malam umar zargina su malam bello duk abokan karatu ne na alkur'ani zan iya saka in je gidan kowa dan mu yi musa musaffa a ciki in ji ina qur'ani na ya tsaya bare na gaskiya dai inda zan je ba duk wanda ya karatu an yi banda fita karatu da nayi na digiri a waje haka yanzu haka banda dai Allah ya kaddara da na fara masters da kuma rikicin Boko Haram kusan duk karshen wata na kan je karatun gidan Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo ana karatun al-istiqama ana karatun Sahihul Bukhari da sauran karatuttuka da ba za a samu ba rasa ba wani lokacin kuma akwai yan uwa da yawa da suke program a Sunna TV ko da sauran sunnoni ko tashoshi na ahalus sunna da ake karatu masu kyau insha Allah ana bibiyar karatuttukan su wani lokacin akan zauna da yan uwa a yi muraja'an littafi akwai abokina lokacin yakan zo daga Jos za ka ga wani lokaci yakan yi nasiha a cikin masallaci da mu samu wani tafi zai zo insha Allah za mu yi kamar kwana uku ko hudu za mu karance za mu wa juna bita za mu ƙara wa ƴan uwa karatu da dai wanda aka haɗu da tattaunawa da wai shi karatu ba a gare shi kuma ba a gure shi Allah ya samu dace hatta malam sani Abdullahi Aja na fara karatun littafin hadisi a gidan shi na arba'un nawawi a gurin sa ne na fara sanin cewa arba'un nawawi ma yana da shimfiɗa ta littafin nashi na fara da jin mushi hadisi biyu ko uku ba muka kare yan uwa da muka je karatu da su su dan hannu na yan uwa na dalibai da yawa nayi karatu a hannun su kamar mahmud gwani dan bauchi na yi karatun tofatustaniya a hannun shi kamar su malam tsayi dan zaria su malam hamza dan kagarko na yi karatun arub na wakan larabawa a gurin shi na yi kuma na wasu yan wake-wake haka na larabci da a gurin su na yi irin su malam usman abdullah khalid dan hadeja na yi karatu a hannun shi da dai sauran yan uwa duka an samu fa'idar jijewa a hannun su Allah ya samu dace ba zan iya tuno su ba saboda ban san za a tambaye ni ba Allah ya samu dace na'am insha Allah akwai wanda ya manta littafin shi na sifatu salatin nabi idan ya ji sai ya zo karbe shi na makaran kallon dangane da wani karatu na akadar Na.
mutum ma bayyana sun da wajen da ya kai jefe da zikirin a shafin da akwai shi Na.
Zai da wani.
na dan wa yana sake ba da wani tambihi dangane da karatun akhdari yan uwa sun dora shi gaba daya a darul fikir ina ji ko shafi ne aka ware na bangaren karatuttuka na da wai to dai in suka bi dai duka za su ga gaba daya link din da za a samu karatuttuka na akhdari gaba daya an dora su sai dai za a buƙaci data wannan kuma kai tsaye in ka zo da yan uwa insha Allah za su tura maka su kuma karatuttukan insha Allah an yi kokarin tato waɗansu matsaloli da neman agajin abinda malamai suka faɗa kafin mu insha Allah an faɗe a cikin insha Allah ba a samu Allah ya samu dace sabna in wani ɗalibai ko da malamai da suka ji ban ambace su bane wallahi ba rainawa ba ce ta sa Allah ne yasa ba su zo cikin kwakwalwa ta ba wanda su tabbas akwai mutane da yawa da ne karatu a hannun su duka muna addu'a Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa abun a cikin mizanin su na ayyukan alkhairi duk wanda na karanta ko harafi ɗaya ne da shi ina alfahari ina ji da shi a cikin rayuwata kuma ina addu'ar Allah ya saka mai da alkhairi Na'am. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين